من الشيطان الرجيم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko abu sadikan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan unguwar gawan katare da magaram muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi yau muna ranar lahadi goma sha hudu da watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine 24 da watan mars watan uku shekara ta 2024 miladiya a daren jiya mun kare suratu zariyati a yau in allah yarda za mu tashi farkon sura wadda ake ce ma suratu tur muna roƙon allah tabaraka wata allah ya sa albarka a cikin wannan karatu ya gwada mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta komin dacinta ya gwada mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata komin daɗinta mi Allah ya ce na'am bismillahir rahmanir rahim na'am wa turi wa kitabin mastur fi raqqin manshur wal baitil ma'mur والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم, يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين wannan sura suratul tur Allah subhanahu wata'ala ya dasa mata suna suratul tur abinda ake ce ma tor shine dutse babban dutse wannan dutsen na ƙasar misra wanda annabi musa alaihi salam allah ya mushi magana a gurin وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا Allah ya ce muka yi kiran shi a janibin torul aimani wajen ɓangaren dama na dutsen wannan torul saina Allah ya ce wa ƙarrabnahu najiya muka kusanto shi muka yi shawara subhanallah aka kusanto da annabi Musa Allah ya mushi magana shi yasa ake ce ma annabi Musa kalimullah wanda Allah subhanahu wata'ala ya mushi magana wannan sura tana da aya 49 kuma sura ce makkiya kuma kun sani sarai surori makiya suna gaya mana tauhidi tsantsa akida tsantsa su kawo mana hujjoji daga ko'ina daga cikin ko'ina daga cikin mahalukat na ubangiji subhanahu wata'ala lalle ka tabbatar da akwai Allah lalle kuma babu wanda ya cancanta amma ibada da gaskiya sai Allah shine maudu'in da surori makiya suke karantar da mu sannan kuma a cikin wannan sura za mu ga wani labari da Allah yake gaya mana na 'yan wuta yaya shigar su wuta take kuma yaya za su zamna a cikin wutai kuma aka sun shi za mu ga zaman 'yan aljanna a cikin aljanna kuma yaya suke zamna a cikin aljanna Allah sa mu ciki sannan kuma da ƙarshe wannan sura za a ga tana duk abubuwan da ta koro tana tasliya ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tana haƙurƙurta shi tana ba shi haƙuri ya yi haƙuri ya ci gaba ya jimre ya jajirce yadda ake mushin wannan annabawan duk da Allah ya aiko tun gaba ne haka aka musu tana haƙulƙurta shi tasliya li rasulullah sallallahu alaihi wasallam sura ta fara da sunan dutsen Allah ya yi rantsuwa da shi saboda mahimmancin shi mun ga bayanin cewa mutum ɗan adam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana khalifan falyakhalif billah wanda duk rantsuwa ta kama shi ya rantse da Allah amma mu amma shi Allah iya rantsuwa da abin da ya ga dama cikin halittan shi abin da ya halitta dan nuna wasu daraja da ke da tare da abin ko dan nuna wata azaba da ke gurin wannan abin ko dan nuna wata ni'ima da ke gurin wannan abin dan nuna wani abu dai nashi ubangiji subhanahu wataala sai ya fara da wannan zance wannan tur ya fara mana bayani da tur kin wannan tur dutse ne na'am
a ci gaba za su kunna wuta ne tur dutse ne na'am iya ƙasar misra shine inda Allah subhanahu wataala ya ma annabi Musa magana Allah ya ce wa tur ina rantsuwa da tur wannan dutsen wanda ake ce ma tur sena tur sena a ƙasar misra bara mun tafi misra wani lokaci sai muka so a kai mu mu ganshi wannan dutsen domin yana nan kowa yana zuwa ganshi amma a bara lokacin da muka je ana rikicin wannan a misra an kare wurin ba a zuwa inda Allah ya ma annabi Musa magana irin wannan abubuwa irin wannan gurare mutum ya samu kafa in ya samu occasion ya je ya gani ƙara ma kanshi ilimi ne ƙara ma kanshi ilimi ne amma fa ba an ce ba wanda ya je gani ga ladan da za a bashi a a kilcir ne kawai kilcir ɗinka ne eh dan baka je ma babu wani abu wannan kenan wa tur rantsuwa ta farko wadda Allah ya rantse da tur ɗin wannan sai ce wa kitabin mastur kuma Allah subhanahu wata'ala ya rantse da littahi wanda yake a rubuce wasu malamai suka ce kitabun mastur din wannan shine lauhul mahfuz Lit- lauhul mahfuz Allah kaddara wanda yana can gurin ubangiji sai Allah kadai sai in ya tura wasu mala'ika a gurin shi wanda duk abin da za a yi a duniya tun daga farkonta har karecinta da duk abin da za a yi komi da komi akwai shi a rubuce a cikin wannan lahul mahfuz komi ne ne akwai shi a rubuce a ciki yanzu wannan zaman namu anan da adadin mutane da yanda za mu yi karatu duka akwai shi a rubuce a cikin lahul mahfuz rana kaza za a yi kaza za a yi kaza a yi karatu guri kaza da wani da wani za su halarta mala'iku kaza da kaza za su halarta duka kuma ga ladan mutanen akwai shi duka a rubuce lauhul mahfuz kenan wasu malamai suka ce a'a kutubul munazzala ake nihi a'a wannan littattafai ne wanda Allah ya sabko daga sama su ne Allah kawai yake nihi kamar alqur'ani da fasara ta uku malaman tafsir ta suke a alqur'ani ne ma shi kanshi alqur'ani ne Allah ya rantsuwa da shi shine kitabun mastur saboda annabi sallallahu alaihi wasallama kun ga shi ƙur'an sabkoma shi alƙur'ani juz'iyyat aka dinga sabkowa da kaɗan-kaɗan daren lailatul qadar wanda muka ba gaba wanda gashi nan zai zo mana a goma ta ƙarshe insha Allah Allah kai mu ciki kuma Allah ya karbi ibadan mu a wannan daren aka ɗauko ƙur'ani aka duk abin da yake cikin ƙur'ani daga lauhul mahfuzi aka kawo shi sama duniya daga lauhul mahfuzi aka ciro shi gaba daya shine allan kadare aka kawo shi sama duniya kuma sai aka bar shi anan sai kuma ko da yaushe in wani abu ya abku sai Allah subhanahu wata'ala ya sa jibril mala- wanda aka wakkala da wahayi sai a gaya mai daidai gurin sai ya zo ya karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan an sabko shi daga sama duniya zawwa muhammadu zawwa al'umma da kaɗan kaɗan ko da yaushe sai abin ya samu sai a ciro gurin sai annab- sai jibril ya zo ya karanta ma annabi muhammadu ya koya mai annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da jibril zai zo da qur'ani da ayoyi na qur'ani ko ya kawo wata sura sai annabi ya kirayo masu rubutun wahayi saboda a cikin sahabbai akwai masu rubutun wahayi masu rubutun qur'ani sai ya kirayo su ya ce wannan ku sa shi a sura kaza wannan ayoyi ku sa su a sura kaza daga aya ta kaza zuwa kaza shine aka sabko yanzu to a haka wani bi za a fara sabko wata sura idan aka sabko ta sai a tsaya daga nan kuma sai a fara sabko wata sura sai a tsaya daga nan ko a sabko wani wuri to idan aka kawo wani sai a ce to wannan a sura kaza yake a aya ta kaza da kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan aka sabko shi a tsawon shekarun annabi sallallahu alaihi wasallama har zawwa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa اليوم atmamtu alaykum أكملت ni'mati لكم دينكم وأتممت ن- عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
har zauwa wannan yau na cika muku addininku na fore muku musulunci shine ni'imar da aka baku gaba daya na fore muku addini musulunci shine addini wasu malumai suna ga ƙarshen ayar da ta sabko a cikin alkur'ani shine wattaqu yawman turja'una واتقوا fihi ila يوما Allah ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا da يظلمون yawa daga cikin malumai sun tayi akan wannan aya ita ce ta ƙarshe wadda ta sabko a cikin alkur'ani menene ayan nan take cewa wattaqu yawman ku ji tsoron wata irin rana wace rana ce turja'una fihi ila Allah ranar da za ku koma gurin Allah ku ji tsoron ranar wannan da za ku koma gurin Allah kun ji abin da aya take karantarwa ita ce ƙarshen aya wadda ta zo to shi yasa da yawa daga cikin malamai suka ga ai kitabun mastur din wannan alqur'ani ake nihi gaba daya sannan kuma fi raƙin manshur shine a cikin abun rubutu waɗanda suke manshur ai maftu ana buɗe su a jujjuya wasu malamai suka ce abun rubutun nan ai hwata ce saboda a lokacin nan a bisa hwata ne ake rubutu za a je mai hwata a kalelece ta a gyara ta da kyau a bisanta ne ake rubutun babu takardu to amma sai Allah ya ce mansho abun budewa ana bude ana bude ta ana bude ta kenan yanzu koda takardu muka ce kenan ya shiga ciki tunda su ma abun rubutu ne kuma ana bude su Allah ya rantsuwa da wannan fi raqqin mansho yana daga cikin dalilin ma da wasu suka ce ai da qur'ani ake mihi wannan rantsuwar ta baya kitabun mastur sai Allah ya ci gaba da cewa ya ƙara wata rantsuwa ya ce wal baitul ma'amur Allah ya ce ina rantsuwa da baitul ma'amur menene baitul ma'amur bari mu duba hadisin muslim mu duba hadisi gajere a cikin hadisan da suka kawo baitul ma'amur dan ka san menene baitul ma'amur ana cewa da yawa baitul ma'amur baitul ma'amur to wai shi baitul ma'amur kin nan aina ne yake kuma menene baitul ma'amur to hadisin da sahih muslim eh, muslim ya rawaito shi yace haddathana shayban ibn farukh haddathana hamad ibn salma haddathana thabit albanani an anas ibn malik hadisi ne na anas ibn malik yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama kala yace yace ataitu bil buraqi da dare an zo mini da buraka buraka ake cewa da hausa ko burak e shi ko da larabci sunanta burak wata dabba ce wa huwa dabbatun abyad kaga sai aka dauke ta nan muzakkar namiji a hadisin muslim yace shi wata dabba ce faratas ita buraka tawilun fawqal himar tana da tsawo ta hi jaki tsawo ita buraka wa dunal bagal amma bata kai ba alfadari ita buraka ya dau hafiruhu inda muntaha tarfo in ta daga tashinta gudunta iya inda take gani nan take dora kafarta ka gane gudun kamar yanzu dokin yana gudu yana gudu ai gudu ne ke saune ko to ita in ta dago iya tsawon ganinta nan ne za ta dora kafarta kuma ta dora haka nan saboda tahiya ce aka yi wadda take ita ce tahiyar wata wata uku daga makka zuwa can tahiyar wata uku zuwa baitul maqdis ita ce aka yi a dare guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana zama aka buji sai ga jibril ya da haka ya zo ya ya haka Allah ya yi kiran shi za su tahi aka ɗora shi zuwa wannan buraka ya ce farakiftuhu na hau busalt fa a hatta a taitu baitul maqdis har sai da na zo baitul maqdis baitul maqdis masallaci ne na uku na musulmi shine a palestine shine ake cewa baitul maqdis annabi ya ce sallah ɗaya a wannan masallacin daidai take da sallah ɗari biyar a wani guri domin masallaci uku ne kaɗai zaka tashi ziyararsu banda wannan masallacin uku a duniya babu masallacin da aka ce ka tahi ziyarar shi takanas ka tashi na tahi ziyarar masallaci kaza ya shuddu rihala li talata annabi yace ana daure kaya ayi bulaguro a tahi ziyarar masallaci masallaci uku rak shine baitul maqdis na palestine za a tafi akan shi Allah ba su rijaye masallacin musulmi ne yace wannan masallaci sallah daya a cikin ta dai take da sallah lada 500 in mutum ya yi yahi wanda ya a ciki yahi shi da lada 500 na biyu shine masallacin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda yake madina wanda shi masallacin madina sallah daya daidai take da lada dubu a wani guri yanzu ba mun yi sallar lisha ba su ma sun yi sallar lisha alhamdulillah duk wanda ya sallah a madina masallacin annabi ya yi mu nan gurin da lada dubu haka Allah subhanahu wataala ya zuba wannan garabasa na uku shine babban shine masallacin Ka'aba wanda sallah ɗaya a Ka'aba daidai take da lada dubu ɗari dubu ɗari ya jama'a shi yasa hankulan mutane suka karkata su tafi wannan guri dai ka duba fa yanzu sallar lishar da muka yi wanda ya a Ka'aba ya yi mu da lada dubu ɗari kowanne daga cikinsu a kowace sallah kuma aishe sa a da annabi ibrahim ce faji al'afi da ta minan nasi ta تهوي
sanya إليهم zukatan- وارزقهم من الثمرات ka san- لعلهم ka يشكرون sanya zukatan mumune su koma su karkata zuwa gare su kowa in dai musulmi ne mumuni ne so yake ya je wannan gurin ya je ya ga ka'aba wannan wannan haka take kat kat ne ko a wani Allahu akbar Allah kai mu sai ma kana can zaka ga wanda ya fara zawa in emotion ta kama shi zaga mu mun sha ganin mutane suna faduwa ba daga shigowa kan ka kalli Ka'aba sai kaga wai kai ne ga ka Ka'aba emotion me ake cewa emotion da Hausa murna ko kuma ha da Hausa ko ba Hausa ba nake ma magana jin daɗi shine emotion shauƙi larabci ne shauƙi larabci ne mana zumuɗi ko in abin ya jiya kashi daɗi ka dinga zumuɗi zumuɗi da da, da shauƙi haka ne za a fassara ta sai ga ta kama mutum sai ga mutum ya faɗi sai ga wai gashi ga ka'aba abin nan da yake gani a television yake gani a hoto yau gashi Allah ya zaɓo shi ya kawo shi Allah kai mu duk ba za ka kama wannan kenan to jazaba shi ake cewa da larabci jazaba Eh, akwai wannan akwai wani mawaki da yayi naje raudaka jazaba ta kama ni ni ban san babban mawaki ne wannan waka wata rana muna madina sai wani cikin alhazai muna tare da shi sai ce malam a gwada mun jazaba na ce jazaba wai shauƙin wani da muka yi fasara ba wai shi ne zan gwada mishi ya kama shi shi ma yi wayan kai shi jazaba da kama shi na ce to miye jazaba ɗin wani ni ban san ba shi wata waka ce aka yi a kasashen mu wani ya je rauda shauki ya kama shi da jazaba da da duka da emotion ta kama shi shine jazaba sai daga ba nace kai ni ban san ba inda zan kai ka jazaba ta kama ka eh wani a samu lahiyar shi to wannan shine masallaci na uku na musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam da suka tashi da shi da jibril a- jibril yana tahiya buraka ta dauko rasulullahi suna tahiya buraka duk inda ta daga kawarta iya ganin ta nan take ajiyewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faja'ani jibril alai- aywa rakibtuhu hatta ataitu baitul maqdis na hau bisa buraka sai da muka zo baitul maqdis da muka zo baitul maqdis qala farabattuhu bil halqa allati yarbutu bihi al anbiya he na sabko na na dare mai buraka wannan a jigon wannan wanda duk annabawa in suka zo nan suna dar mai dabbar sa anan akwai wani jigo jigo ne wanda duk annabawan sun zo anan suke dar mai dabbar su annabi sai dar mai buraka a wannan jigon hadisi ne sahihi ingantacce musulmi ya rawaito shi da ya ɗarme a wannan jigon ƙala sai annabi ya ce sun madahaltul masjida kuma sai na shiga cikin masallaci masallacin kudus fasallaitu fihi raka'atain na yi sallah raka'a biyu sun maharajtu sai na huto faja'ani jibril alaihi salam da na yi sallah raka'a biyu sai jibril ya dawo ya zo gurina ya kawo mini bi ina'in min hamrin wa ina'in min labanin sai ya kawo mini makayi biyu kamar ƙwarya biyu ko ka'as ko kwaf biyu ɗaya da giya a ciki ɗaya da madara a ciki sai kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallama yace zabi guda da annabi ya zo aka kame wannan fahtartul labana annabi yace sai na zabi madarai da ya zabi madara ya sha fa qala jibril alaihi salam akhtartal fitra sai jibril yace lalle ka zabi sunna ka zabi sunna bai zaɓi ba giye sai zaɓi madara ita ce sunna kenan annabi sallallahu alaihi wasallama ya zaɓa mana sunna bai zaɓa mana ba shashanci saboda giya a duniya shashanci take sawa da rashin kumya da rashin kumya baka ganin kan kowa ka sha giya kai kama kowa tsageranci duk abin da kai kuma a rubuce gobe kiyama sai kayi nadama duk abin da kai a cikin ta juye maka hankalin wannan a rubuce a littahinka iya nan gobe kiyama sai ka iske shi daga nan sai annabi ya ce sun ma'urija bi bina ila sama sai aka yi sama da mu muka tahi da ni da jibril fastaftaha da muka zo sama ta farko fastaftaha jibril sai jibril ya nema a buɗe mishi ƙofa faƙila sai aka ce man anta wane ne kai ku duba fa tsakanin ƙasa zuwa sama tahiyar ingarman doki tahiyar shekara 500 ce kawai suka tashi suka ta yi a lokacin kun san wannan iko Allah ne da jibril ya buga ya nema a buɗe mishi aka ce man an wane ne ƙala jibril ya ce ni na jibril ƙila wa man ma'ak kuma aka ce kai tare da wa kuke tare ƙala muhammad ya ce muna tare da muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙila sai aka ce wa qad bu'itha ilai hal an bashi izini ya taho bu'ifa din wannan na izini ne an ba shi izini ya taho ba bu'ifa ilaihi bane bane an aiko shi manzo a duniya a'a wa kad bu'ifa ilai an ba shi izini ya taho ya zo a bude mai kala sai jibril yace kad bu'ifa ilai an ba shi izini Allah ya ba shi izini ya taho ku bude fa futaha lana sai aka bude mu sai ji- sai annabi yace fa idza ana bi adam sai ga ni ga annabi adam a sama ta farko sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga adam babanmu farahiba bi yayi maraba da ni wada ali bi khair ya muna addu'a mai yawa akan alkhairi thumma urija bina ila sama'i thaniya kuma aka tashi muka tashi muka tai sama ta biyu fastaftaha jibril jibril ya nemi a bude alaihi salam faqila sai aka ce man anta wane ne qala jibril yace jibril ne kaga nan gurin idan an ce man an ta wane ne in ka buga gidan mutane aka ce man wane ne kaka ce ni ne yo kaiwa kaiwa ka ce ni ne wannan ba musulunci ba ne sai ka faɗi sunanka sunanka kuma wanda aka sani eh sunanka wanda aka sani abubakar take ne dan take ta kenan yau shi kenan to ka gane kun gane da kyau da yawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya zo ya buga kowa aka ce man sai ta yi ana ni ne sai annabi ya ce ana ana ni ne ni ne kenan yana nihin yo kai ne wane kenan duk ko da yaushe ka'ida ce ta musulunci in ka buga gidan mutane aka ce wane ne sunan ka zaka ce ka ce ni ne wane ka faɗi kaga jibril fastaftiha da ya nemi abu da mai sama da aka ce wane ne sai kala jibril ya ce jibril ne ƙila wa mamma aka ce tare da wa kuke tahe kala muhammad ya ce tare da muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam ƙila wa qad bu'itha ilai anan ma suka musu wannan tambayar da aka musu a sama ta farko an ba shi izini an aiko shi ya taho jibril ya ce qad bu'itha ilayhi an ba shi izini ya taho fa fataha lana sai aka bude mu fa idza bi abnai hala yace da muka shiga sama ta biyu sai ga ƴan uwan hala tare da ni annabawa ƴan uwan hala hala ya da kanwa ɗiyan ya da kanwa annabi isa alaihi salam da shi da annabi zakariya alaihi salam ɗiyan ya da kanwa ne sai ga su su biyu ya ce salawatullahi alaihima farahiba suka yi maraba da ni wada auli bi khair suka mini addu'al alkhairi thumma urjali bi ila sama'i thalitha kuma muka tashi muka tai sama ta uku haka nan nafsu shay yanda akai a sama ta farko haka akai a sama ta biyu haka akai a sama ta uku fastaftaha jibril jibril ya nemi a bude faqila man ak- man anta aka ce wane ne Ƙala Jibril ya ce Jibrili ne ƙila wa ma'ak aka ce kai da wa ƙala Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya ce tare da Muhammad ƙila wa ƙad bu'itha ilai aka ce an aiko shi ne an ba shi izini ya taho ƙala ƙad bu'itha ilai an ba shi izini ya taho fafuti halana aka buɗe mu sama ta nawa sama ta uku ko ya ce fa'iza ana bi Yusuf alaihi salatu wasalam sai ga annabi Yusuf kaga wa duka annabawan na annabi ya gansu sai ga annabi yusuf idan huwa kad awata shatar al-hasan yace sai na ganshi mai kyau masha Allah an bashi rabin kyau farahiba wa da ali bi khair ya mini marhaba kuma ya mini addu'a ta alkhairi aka huce tahiya ta tayi har yanzu ba a zo ba baitul ma'mur kin nan thumma urija bi bina ila sama'ir rabi'a kuma aka tahi da mu har zuwa sama ta ta, ta, ta hudu fastuftiha jibril jibril ya nemi a bude mai kila man anta man hada wane ne anan kala jibril alaihi salam yace jibril ne kila wa man ma'aka kana tare da wa kala muhammad tare muke da muhammad kala wa qad bu'itha ilai ku duba ko ina sai an tambaya wane ne yace jibril ne da kai da wa da ni da wane an ce ya taho an ce ya taho a bude mai sai jibril ya ce i an ce ya taho a bude mai shi kenan sai su bude sai ya shiga kenan an in ba a ce bai taho kuma jibril ba zai musu karya ba daga ya faɗi shi kenan sun yarda ubangiji ya ce ya taho sai a bude aka bude sama ta hudun sai suka shiga a bayan sun yi wannan tambayoyin sai annabi ya ce fa'iza annabi idris sai ga ni ga annabi idrisa a sama ta hudu farahiba wada ali bi ilal khair ya muni marhaba shi ma annabi idris ya muna addu'a zuwa ga alkhairi qalallahu azza wajal kusa Allah ya ce wa rafa'anahu makanan aliya mun ɗaukaka shi guri wanda yake madaukaki daga nan sun ma'uriya bi ila sama'il khamisa kuma aka mi'raj aka tahi zuwa sama ta biyar fastuftiha jibril jibril ya nemi a buɗe mai ƙila man hadha wane aka ce wane ne qala jibril jibril ne ƙila man ma aka tare da kai wane ne ke tare da kai qala muhammad ya ce muhammadu ne hallo aka ba da wannan tambaye ƙarfi isa ilai an aiko ya taho ya ce an aiko ya taho fafata halana fafuti halana sai aka buɗe mu sama ta biyar fa'iza ana bi harun alaihi salatu wassalam ya ce sai ga annabi haruna a sama ta biyar annabi harun farahiba bina wada ali bi khair yayi maraba da mu yayi mini addu'a ta alkhairi shi ma annabi harun hallo tahiya ta tayi ba a zo ba dai baitul ma'mur ba thumma urija bina ila ila sama'i sadisa kuma muka tayi aka kawo mu sama ta shida fastaftaha jibril jibril ya nemi a bude mai aka tambaye shi wane ne yace jibril ne kai da waye yace ni da Muhammad an an a bashi izini ya taho yace an bashi izini sai aka bude da aka bude mai sama ta ta, ta shida ko yace fa idza ana bi Musa alaihi salam sai ga ni ga annabi Musa sun ga mu a sama ta shida shi rasulullah annabi Musa farahiba wa da'a li bi khair shi ma ya muni marhaba sani da zuwa kuma ya muni ya muni adda al'akhiri sun ma'uri jami ila sama isabi'a kuma aka tashi aka tahi sama ta bakwai kun san kaurin sama kowace sama kaurin ta ma shekarar tahiyar shekara 500 ce kuma daga sama zuwa sama tahiyar shekara 500 kaurin sama ta biyu tahiyar shekara 500 daga sama ta biyu zuwa ta uku tahiyar shekara 500 har zuwa sama ta bakwai a lokaci guda duka aka yi shi da annabi da jibril sallallahu alaihi wasallam da suka ta yi sama ta bakwai fastuftiha aka suka nema a bude aka tambaya wane ne yace jibril ne da kai da wa yace da ni da muhammad sallallahu alaihi wasallam suka tambaya su ma an ba shi izini ya taho yace qad bu'itha ilayhi eh an aika mushi ya taho fa futiha lana sai aka bude mana fa idza ana bi ibrahim sai ga ni ga annabi ibrahim ya ce sai muka isko annabi ibrahim muslidan zaharuhu ila baitul ma'amur ya jingina bayan shi zuwa baitul ma'amur shi ɗakin wannan wanda muke bayani a sama ta bakwai annabi ibrahim ya jingini da bayan shi baitul ma'amur din alkibla ce shi yasa malamai a nan gurin sai kawo jawaz cewa ba laihi mutum ya jingini da katangar masallaci in an yi da sallah yana kallon baya ba alƙibla baya yayi wasu addu'o'in shi ba komai bane da wannan hujje annabi ibrahim yana jingine da baitul ma'mur yana kallon ba alƙibla ba saboda shi baitul ma'mur din alƙibla ce ta mala'iku a can sama ta bakwai to da suka zo wannan gurin wa idha huwa yadkhul kull yawmin annabi yace sai ga wannan baitul ma'mur din kullum saba'una alf malak mala'ika dubu saba'in dubu saba'in suke shiga kullum wannan ɗakin kai ba ƙaramin ɗaki ba ne mala'ika dubu saba'in suke ibada kullum kuma in suka huta gobe wasu dubu saba'in kin ne in sun huta jibi wasu dubu saba'in kin ne ai mala'ikun ba kaɗan ba ne eh baka ji ranar kiyama Allah ya ce waja'a rabbuka waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a waji'a yawma idin bi jahannam yawma idhin yawma idin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu adh-dhikra shi bayani yanda yake idan aka tattara mu mutun da aljani za a sabko mala'ikun da suke sama ta farko su kewaye mu gaba ɗaya su mu kewaya goma sai a sabko na sama ta biyu su kewaya mu da mutum da aljani da mala'ikun sama ta farko su mu kewaya goma su ma na uku su ma su zo su yi kewaya goma na hudu su zo su yi kewaya goma ana cikin wani har na bakwai sun zo sun kewaya goma muna dan a tsaka mutum da aljani kaka Allah ya ce ya ma'asharar يا jinni wal ins.
معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من قدر السماوات والأرض فانفذوا
na'am لا تنفذون إلا بسلطان ya ma'asharar فبأي آلاء jinni wal ins.
ربكما تكذبان ya ku taron jinni wal ins aljannu da mutane da kuke cewa za ku tsere da kuke cewa za ku yi sarande da kuke cewa za a sa wani a ɓoye shi a saka shi aljanna ko mala'iku bisu gani ba da kuke cewa za a ajiye a cikin hula ko cikin mine a wuce duka irin wannan maganganun da yi to ya ku taron aljannu da mutane inista ta'atum an tanfudu min aktaris samawati wal ardi fanfudu in kun iya tsere mini daga cikin sassa na sammai da kasai to kutahi kutahi yanzu babu wanda za iya tserewa sai da hujja sai da hujja wanda ka zo ma Allah da ka bi sunna annabi da lit- ka bi littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ina zaka ana cikin wannan yanayi mai tsanani waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa sai ubangijinka ya zo taron mahshar da mala'iku su zo sahu sahu kuma waji a yawma idin bi jahannam kuma a wannan rana a zo da jahannama hallau taron kai wannan taron in mutum yana tuna shi kwarai yana zuciya shi tana karaya ka duba yanayin da kake ciki ba ka duba tsaron da kake ciki kuma ga ubangiji ya zo kuma ga an janyo wutar jahannama tana da mala'i tana da linzami nawa dubu saba'in kowane linzami mala'ika nawa dubu saba'in yake rike da shi tana huzgawa suna huzga haka za a zo da shi kamar dai mutane haka in sun kama wani mahaukacin sa ka san an sa mai igiya a wuya an sa mai a kahul baya an kun taba ganin hawan kaho ya ake rike sa shanun gaba da baya kuma a rike sama ko to haka an rirrike haka ake zauwa da ita tana halumma halumma halumma ilayya ku zo ku zo ku zo gare ni ba ku kuka ce ba waye je gano ba kuka ce ba ƙarya ce ku zo gani tad'u man La ilaha adbara wa illallah.
tawalla
tana kiran duk wanda ya juya baya ya kibin Allah subhanahu wa ta'ala Allah kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallama yace sai ga ni ga annabi Ibrahim annabi Ibrahim ya jingini da baitul Maq- maitul ma'mur ya jingini da shi yana kallon jama'a anan shi ma annabi Ibrahim yace ya muni addu'a ya marhaba da ni to daga nan kuma sai aka yi sama da shi aka tahi sidratul muntaha wani guri wata icce ce magariyar tikewa sidratul muntaha ita wannan sidratul muntaha warka haka adanul fiyala annabi yace warka ita wannan ganyenta kamar kunnuwan giwa ne haka ne ganyenta diyanta yace manya manyan diya ne wanda zai iya ba kamar makayin da zai iya ba gari biyu abinci ko alƙarya biyu daga nan ubangiji ya mushi magana ya amso sallah ya komo annabi Musa dogon hadisin mu tsaya mun zo baitul ma'mur inda muke so mu zo dogon hadisi ne kuma hadisi ne sahihi ingantacce musulmi ya rawaito shi to wannan shine baitul ma'mur ku duba inda yake Allah subhanahu wataala yayi rantsuwa da shi ku duba kuma mala'ikun da suke shiga cikin shi suna bauta kuma in suka tahi gobe wasu ne in suka tahi gobe wasu ne mala'ikun suna nan da yawa da yawa da yawa inna ma amurhu ne idan arada shay'an an yakuna lahu kun إذا أراد شيئا أن يقول له fayakun.
كن فيكون shi al'amarin Allah in ya so abu kawai ta yake mai ya zamanto sai ya zamanto zamanto sai ya zamanto to kai in baka bauta ma ba Allah shi kake kai ka- kai ma wani abu ka tozartar da addini ne ko ka cuci Allah ne kake nihi ai ba kai saka cuci Allah ba kanka ka cuta Allah tuni yana da masu bautata mishi in ka yi dan kanka in baka yi ba kuma masibar kanka za ta komo sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wal baitul ma'mur da wannan ɗakin baitul ma'mur shi alƙibla ne na mala'iku Allah ya rantsuwa da shi wasaqafil marfu kuma Allah ya rantsuwa da rufi wanda yake madaukaki sakafi a sama marfu madaukaki wanda wasu malamai suke cewa ai al- al- al- rihin aljanna ne rihin aljanna ne sakafin aljanna ne kamar aljannatul firdaus ce sannan rantsuwa ta gaba rantsuwa ta nawa wattur rantsuwa ta farko wa kitabul mastur rantsuwa ta biyu shine fi raqqin manshur wal baitul ma'mur rantsuwa ta uku was saqafil marfu rantsuwa ta hudu rantsuwa ta biyal sai Allah ya ce wal baharil masjur rantsuwa biyal Allah ya ajere a lokaci guda yace bahar yana rantsuwa da teku wanda za su kaf a kona ruwansu gaba daya a ranar kiyama duk dauke ruwan za a yi وإذا البحار gani سجرت an game an game an kona shi babu shi wasu malamai suka ce a'a iya rantsuwa Allah yana rantsuwa anan a teku wanda za a cika ma ruwa ko daukewa ko cikawa wannan khilaf ne daga malaman tafsiri jawabin rantsakun wannan gabaki daya sai ce inna إن azaba عذاب rabbika ربك lawaqi لواقع ku duba hau gani malahu ما min dafi له من دافع Allah da kanshi ya yi rantsuwa biyar ya faɗi maka wannan magana ya ka gani bawan Allah inna azabar rabbika lalle azabar ubangijinka lawaƙe tabbas sai ta afku ga duk wanda bai iya saba ma Allah tabbas sai Allah ya azabtar da shi Allah da kanshi sai da ya rantsuwa ya faɗi don kakka sama wata shakka a kanka kana nan duniya kana abin da ka ga dama kwana lahiya tashi lahiya ka ƙi wa'aztuwa duniya ta ki ta kasa karantar da kai ya kamata duniya ta karantar da kai ya kamata mutuwa ta karantar da kai mutuwa ta isa babban karatu in ka duba ina kakanka wani ya duba ina baban shi wani ina ɗiyan shi wani ina matan shi wani ina kannin shi kai in ba a mutu ba a gidanku to a unguwarku a mutu ko a garinku a mutu kullum kuma duba kaburra ka gani zuwa ake ana binnewa shin mutuwa bata isa ba babban mai wa'azi mutuwa ta isa mai wa'azi wallahi baka shirya ba zaka ji ka kabari saboda haka gyara kayanka bai taba zama sabke mura ba gyara gamuwa da ubangiji ya dan adam gyara ake ce maka kullun ka gyara ka gyara halinka da mutane ka gyara mu'amalarka da kai da mahaliccinka subhanahu wataala duk abin da kai baka shirya ba zaka je kabari ka ji ana man rabbuka dafa duka wan sarafu ya dan adam sun binne ka sun tayi man rabbuka wane ne ubangijinka in kai munafiki ne ja'iri lalatacce sai a liƙe bakin bai iya ƙarya sai ka ce ha ha ma adiri ha ha ban sani ba mala'ika ya jibge ka ya ce la dare ta wala tadiri baka sani ba kakka sani yau zaka sani Allah kiyaye inna azabar rabbika lawaqi lalle azabar ubangijinka tabbas sai ta afku sai Allah ya ce malahu min dafe babu wanda ya isa ya ije ta aka ce mai kashe maki fada ne kashe di ake ta yi mana malahu min dafe babu wanda ya isa ya tsere wannan azaba in Allah ya ce a azabtar da kai yaushe ne za a yi azaba wannan يوم تمور السماء مورا
na'am وتسير الجبال سيرا
na'am فويل يومئذ للمكذبين yawma tamurru sama maura ibn abbas yake cewa ai ta taharraku sama ranar da sama za ta gilgiza gilgizawa za ta motsa wa tasirul jibalu saira kuma duwatsu su tahi an kaɗe su suna ta tahiya zaka ga dutse tafkeke dutse kamar abdiga kamar abdiga kawai yana ta tahiya to wannan ranar duk alamu ne na abinda za a yi ne na ranar kiyama kuma ai yana daga cikin tambayoyin da yahuda suka zo suka ma annabi sallallahu alaihi wasallama saboda wanda ya taba zuwa makka ya gani hanyar madina da da da garin makka gari ne mai duwatsu diyawa manya-manyan duwatsu sai suka zo suka ce ya rasulullah to ya za a yi ranar kiyama da wannan duwatsun ya sa'alunaka anil jibal ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا suna tambaye ka duwatsu yaya za a yi da su ranar kiyama faƙul ga ya musu yansifu ha rabbi nasfa Allah zai kaɗaita su ya kale su kalewa ya daidaita su ya bar duniyar ta yi sak la tara fiha iwajan فذرها ولا قاعا أمتا.
صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا za a أمتا hore ƙasar ta meke ba za ka gaba wani tudu ko gangare sak za a maida ta kashi yadda za a yi يومئذ da duwatsu لا يت... يا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له na'am وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا fala tasma'u illa hamsa duk wata murya khashatir aswat lirrahman duk wata murya ta kaskanta zuwa ga Allah baka jin komai sai gungunu gungunu da kasa kasa kamar lokacin da za a ce man- man- limanil mulkul yau لمن الملك اليوم Allah zai tambaya mulki yau nawa ne ne لله babu wanda zai bada الواحد amsa sai Allah ya ba القهار.
Allah amsa ya ce mulki na Allah ne shi kadai marijayi to irin wannan ahwal ne na tashin kiyama na'am mu komo kan sura wa tasirul fawailun yawma idhin lil mukaththibin wailun azaba ce ta tabbata a wannan rana ga duk mai ƙaryata addinin Allah alladhina hum الذين هم في خوض يلعبون wanda suke cikin haudin wani tafkinsu na ɗimuwa yal'abuna suna wasanni wannan azaba ta tabbata a gare su na'am يوم يدعون إلى نار إلى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا
هذه هذه نار التي كنتم به بها تكذبون Allah yake ƙara ba mu ra- labarin wannan rana dai yace yawma da una da una ranar da ake ingizawa da tankada keya ake koro a ingiza su ila nari jahannama da'a zuwa ga wutar jahannama ingizawa ai ba haka bane kawai za a ta yi yan wutai da tankada keya hausa suka ce da tankade ta mare ta ana zungura ana kamar da gidan sarki an turo dogari ya kai ka a da amma a yanzu ai ba a yin wannan eh an je ta dinga ya dinga zungura ka da ke da- da- da sandan wannan gashi nan da kyal na kai su da kawo shi a da ku yana mu lallaba a mutai ba komai ba komai sai an je ta yi tada bala'i to ya yi wannan ɗan wuta ana tankaɗa su ana zungurar su haka ake bankaɗa su da'a har su je gindin wuta tun daga nan gurin sun shiga bane yau mai da'una ila nari jahannama da'a hadihi naru هذه نار lati التي kuntum كنتم بها wannan ita تكذبون ce wutan nan da kuke karyatawa a gidan duniya an ce muku akwai wuta kun karyata ko baka karyata ba ko aka baka kawo baka tunawa ka, ka, ka san lalle akwai ta ka shantake ko aka baka kawo ba to akwai ranar nadama akwai ranar da sai ka ciza yatsa Zai- yo- da da aka ce waji a yoma izin bi jahannam sai ya ce yoma izin يومئذ الإنسان.
يتذكر الإنسان وأنى له الذكر
ranar da ɗan adam mutum zai tuna duk abin da kai sakaci a kan shi an gaya maka ka kiya sai ka tuna ka wa'aztu sai Allah ya ce wa anna lahu dhikra tunawar wannan bata ma amfanin komi guri ya ƙare jaffal kalam magana ta ƙare yawma idhin yatadhakkaru al-insan sai ka tunawa dole sai ka tuna duk abin da aka gaya ma amma ina tunawa ta ta shuɗe an baka dama baka dama ba shikenan magana ta ƙare sai Allah ya ce me أفسحر هذا أمنتم لا تبصرون za a ce ma 'yan wuta afa sihirun hada shin wannan shi ma sihiri ne da kuke cewa ai sahirun an majanun ai ɗan dabo ne ko ko mahaukaci to ga wutan nan yanzu ka ganta turmuzizi afa sihirun hada shin yanzu wannan ma sihiri ne sihiri ne aka maka yanzu ma am amtum la tubsirun ko ko baka gani ne da kyau ba ku gani halal to ga wutan nan ga ta nan gaban ka kiri da muzu babu yanda za ka yi eh mana wani abu bahaushe ya ce ku tambayi ku Tsire.
tambayi tsire labarin wuta kar ku tambayi da he dan shi da he daga bayan tukunya ne yake jin ta hayya dahu amma shi tsire gaba da gaba suka yi da wuta yaya ne bayanin wannan a gaskiya ne fada gaba da gaba suka yi da wuta shi ya san wuta ga daga amma da hewa da he a tukunya ne yake ji dan tsoro har ya dahu ko amma tsirewa gaba da gaba to Allah kiyaye islauha fasbiru اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم
na'am إنما تجزون ما كنتم تعملون akan ce musu islauha ku shiga cikin ta wutar wannan fasbiru ku yi hakuri ku shiga ku yi hakuri ku shiga aula tasbiru kai ko ka kan ma ku yi hakurin shiga dai za ku yi yi haƙuri ku shiga ku yi haƙuri da kan ku yi haƙuri duka ɗaya sawa'un alaikum daidai ne a gare ku da haƙurin da babu haƙurin inna ma tuji zauna ma kuntum ta'amalun abinda kuke aikatawa ne kawai aka sakauta mu kaga wutan nan ta bala'i kawai sai Allah raba mu da ita Allah kiyaye kai dai ka ƙetare ka shiga dai aljanna amma idan ana ba da labarin wuta dole hankalinka ya tashi kuma ana so mutum ko da yaushe ya dinga tuna irin wannan ayoyi musamman lokacin da ya kubuta ya kadaita yake munajati da ubangijin shi ya kadaita shi kadai a ɗakin shi ne yayi sallolin shi ko yana zamne yana ta istighfari yana zamne yana ta salatin annabi ya daga hannu ne shi kadai ba mai ganin shi sai shi Allah ya dinga tuna irin wannan wuta kuma ya dinga kaddarawa a cikin kanshi inda zuciyarka ake so ta karaya don in zuciyarka ta karaya kuka kake kukan wannan kuma babu wanda ya isa kama wannan kukan sai Allah buka'ul musalli muhtafir kukan Allah mai tsoron Allah a cikin sallah abun wa gafara ne ko da yaushe zuciyarka ta karaya kana kuka ba don kowa ba kuma ba duk babu mahalukin da ya isa ya saurari ko kuma kame wannan kukan sai alhaliku shi kadai dan shi kake ma dan tsoron shi to zai maka gafara addu'a ka zai amsa zuciyarka ta karaya lokacin da ka shiga cikin wani bakin ciki da musiba da kikikaka ka tuna kana da ubangiji ka koma gare shi ka yi kuka ka yi kuka don tsoron shi ka ce ya rab sai Allah ya ce labbai ka ya abdi ya ubangiji na sai ce na amsa maka bawa irin wannan ayoyin ne to ake so ka dinga tunawa a zuciyarka ka dinga tuna irin wannan ayoyin na bayanin wuta yadda aka yi da yadda ake tankaɗa su da yadda za a ce ku shiga ku yi haƙuri ku shiga ko kan ku yi haƙurin ma duka daidai ne kuma ka dinga ƙaddarawa kai ne minti ɗaya ɗan adam minti ɗaya ka tuna kai ne ka mutu ka sa a ranka kai ne ka mutu me za a yi baya ka mutu ka sa a ranka ka taba tunanin wannan ga kanin ka mutu to in ba ka yi ba wannan tunanin i yanzu yanzu yanzu i tunanin ga kanin ka mutu me zai baya ka ga mutuwar ka bata sa rana bata huto ba sai ta huto mutuwar ka bata hana wasu su yi kasuwa mutuwar ka bata hana a yi aure mutuwar ka bata hana a yi suna mutuwa karatuttuka ma za a kowa shagalin shi zai yi kuma kai ka mutu eh ka mutu shikenan kuma hallau ka tuna kai ne Allah ya ce ma mala'iku khuduhu fagullu خذوه فغلوه in kai ne aka ce ma wannan yaya ثم thumma al-jahim الجحيم صلوه na'am ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ka tuna wannan ayoyin إنه كان لا يؤمن بالله العظيم wannan ayoyin ka tuna su ka kaddara ma kanka kai ne mala'iku Allah ya ce ma mala'iku haka nan khuduhu ku kama shi fagullu ku mushi ciri daidai ku ɗarme shi hannun dama ƙawal hagun ku ɗarme thummal jahimun sallu ku zira shi cikin wutar jahim thumma fi silsilatin kuma su ku saka shi cikin wata sarƙa sarƙar da annabi ya ce da za a ɗauko ƙwandalanta guda a leƙo ta duniya da duniya ta ƙone da ita ce sarƙa za a ɗarme ka zarwa saba'una zira'an tana da kamu saba'in fasulukuhu ku naɗe shi da ita ka sa a ranka kai ne Allah ya ce mala'iku su ma wannan akwai wanda ya sai zo ya hana sai kaga kuma babu wanda ya sai zo ya hana kuma wa ma yuguni anhu maluhu وما idza tarada.
يغني عنه ماله إذا ما كثرك.
إذا تردى lokacin da aka nasa ɗan adam kahuri manahuki cikin wuta gangar gangar ya gangaro dukiyar shi da abin da ya tanada a duniya da matsayin shi da takaman shi da kwaboran shi da jiji da kan shi ba su isa su mai amfanin komi ba a wannan lokaci ai ba cewa wane ne a kawo dukiyar shi a tare shi a mai da shi inda magana ta ƙare ya tafi don za a zara 'yan wuta cikin wuta fi amadin mu madada a cikin katangu mai kako shi ne misali kamar ka ɗauko tano ka ɗauko wani tano tanunnuka da yawa ka kwahe ko ina sai ka gama su so sai a naso ɗan eh, kahuri daga can zai gangaro cikin wutai gangar gangar gangar sai ya je gwalgwadon zunubin shi gwalgwadon gidan kasan shi tun daga sama gurin mai ɗan sanyi sanyi shine ake ce ma jahannama jahannama shine sama dukanta ana ce mata jahannama to inna jahannama inna jahannama إن جهنم كانت مرصادا an komo su ko to in ka huce nan sai lazza ina lazza ta zo a qur'ani نزاءة للش- كلا إنها- كلا إنها- إنها لذي نعم.
نزاعة للشوي to daga jahannama sai lazza sai sa'ira ina sa'ira take ما سلككم في سقر sa'ira nace قالوا لم نكن من المسلين ba sakarawa ba mu je ba sakar sa'ira sa'ira a cikin qur'ani hmm sayasla سيصلى نارا ذات لهب ba ita ba dai sayasla إن Qur'ani الذين kenan.
يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا Masu cin gadon azzalunci ne.
وسيصلون sa'ira سعيرا
jahannama lazza huttama huttama sa'ira huttama yanzu ka kawo alarama ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا كلا، لا ينبذن.
لينبذن في الحطمة nawa ka kawo yanzu jahannama lazza huttama sa'ira sakar ما سلككم في سقر dakata daga nan sakar jahim
إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم to sai ka darko na ƙasa gaba ɗaya gidan munafukai shine hawiya fa ummuhu فأمه هاوية Allah saka mu da alkhairi abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ya Allah muna roƙonka don girman zatin ka don iyawa ka don kai ka sani mu mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sababin shigan mu aljanna gaba daya ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu ya Allah ka sauko mana zaman lafiya a ƙasar mu ya Allah wanda ba shi ya mamaye Allah ka ba su abin da za su biya wanda ba su da lafiya daga cikinmu da masu saurare Allah ka ba su lafiya masu neman aure Allah ka ba su daidai da su masu neman iya Allah ka ba su managarta bi rahmatika ya arhamar rahimin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم جزاكم الله خيرا وكيد الله من بيت النووي